بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis mun shiga daren Juma'a wanda shine daren 24 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 55 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ma'alimus Sunna wanda Sheikh wato Saleh bin Ahmad Ashami ya yi aikin tattara hulasar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga manya-manyan tafan sunna guda goma sha hudu Allah ya saka mashi alkhairi wannan katu muna mai take da taqribus sunna baina yaday al-umma kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin al'ummar sa Allah ubangiji ya samu dace kafin mu shiga karatu zamu amfani da wannan dama mu isar da ta'aziyar mu a madadin wannan majalisi zuwa ga wato wasu ‘yan uwa namu da Allah ya musu rasuwa musu addu'a kamar akwai Suleiman Tanko wanda aka fi sani da Suleiman Bulala wanda ya rasu yau kwana uku kenan Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya mushi rahama Allah ya sa kuma ya huta yanzu nan kuma za mu shigo karatu aka sanar da ni rasuwar matar ɗaya daga cikin abokanmu wanda shine deputy director ɗinmu na Albani Science Academy Malam Bello na kaka matashi ta rasu shima Uh, ta haihu tun jiya jini bai tsaya ba Allah ya mata rasuwa muna fata Allah ya sa ya mata shahada Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah kuma ya ba iyalanta hakuri a uh, watakila ma sai gobe da safe insha Allah zamu mata jana'iza to idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake uh, mana karatuttuka a cikin kitabul ilm zamu tashi a babun da ya kira da suna babun yuhaddithul qauma bima tablughuhu uquluhu babin da ke bayani akan cewa malami ana horar da shi ana yi ma malami ko mai wa'azi ko mai karantawa nasiha akan cewa ya dinga karantar da mutane daidai hankalinsu ba daidai bane mutum ya karantawa ya zurfafa fiye da kwakwalwa da fahimta da matakin ilimin wato masu sauraronsa ko ɗalibansa ko target audience ɗinsa ba daidai bane wani ya da gaskiya abin da yake jawo wasu unnecessary hayaniya da ta tabar za a kan wasu masail na ilimi a wannan zamanin da muke rayuwa malam ya kawo hadisi wanda bukhari ya fitar an ali radiyallahu anhu kala hadisi ne mawqufi bukhari ya fitar da shi sayyidina ali yace hadithun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu yace ku dinga karantar da mutane da abin da suka sani shin kuna so ne a dinga karanta Allah a karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya ta littafin kitabul ilm na Adam ibn Abi Iyas ya ƙara da wada uma yunkiruna haddisun nasa ala qadri uqulihim wada uma yunkiruna atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu ku bar abin da mutane ba su sani ba har zuwa lokacin da za su iya fahimtar sa al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da yazo daidai wannan asari sai yake cewa fi dalilun ala anna al-mutashabih la yanbaghi an yuzkara inda al-amma ce wannan hadisi ne akan cewa maganganu wanda suke masu rikici wanda ba a saba jin su ba ba daidai bane a zo a dinga ambatan su a cikin gama garin mutane da haka malami ya fahimci wannan ya fahimci abin da ya kamata ya faɗa da kuma wanda bai kamata ba a yanayi da lokaci da wurare malam ya sake cewa Ana Abdullahi bin Mas'udin kala ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna wannan yana cikin shi kuma muqaddiman sayu muslim uh, ibnu Mas'ud yake cewa ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum babu yadda za a yi ka je ka koya wa mutane karatun da hankalinsu bai kai ya kama ba illa kana li ba'dihim fitnatan sai ya zama jarabawa sai ya zama fitina ga wasu daga cikin su kamar yadda muka ambata akwai maganganu ko hadisai ko hatta ma ayoyi da fassarar su bata kai wato hankalin wasu mutane su kama ba sai a kyale su a yi musu iya abinda hankalin su zai kama har sai lokaci ya kai sanda su iya fahimta a hankali sai a koya musu ba a banza Allah madaukin sarki ya so kada alkur'ani kaɗan kaɗan tsawon shekaru ashirin da uku da wani abu ba da watanni ba da Allah ya so da sai ya saukar da shi dare guda a a wanda kuma hakan zai kawo matsaloli wajen fahimtar mutane wa ana aisha radiyallahu anha qalat amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nunzila an-nasa manazilahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mun ji Aisha mu sanya mutane kowa a daidai gidansa a daidai matsayinsa ma'ama na tsakabihil ƙur'anu min ƙaunin ta'ala kuma gashi alƙur'ani yana cewa wa foka kulli zai ilmin alimin a saman kowane ma'abucin ilimi akwai wani wanda ya fi shi ilimi kowane mutum a yi masa magana gwargwadon abin da aka fahimta na matakin iliminsa da hankalinsa da fahimtarsa shi yasa za mu ga cewa a cikin tarihin malamai magabata su al-imam malik su al-imam ahmad ibn hanbal akwai wasu hadisai waɗanda waɗannan bayan Allah suka ga dacewar kar a dinga bayyana su. Muhammad ibn Hanbal yana kyamar a dinga bayyana hadisai da suke nuni zuwa ga wato fito na fito da shugabanni. Yace bai dace a dinga faɗan su ba kasu zama fitina ga amawa. Misali za mu yi bugawa na nan kusa jama'a daga cikin fitintunin da irin wannan rashin kan gado wajen karantarwa ya ja. Shine cewa samuwar waɗannan hanyoyin social media da suka suka faru musamman daga post corona abin nan pandemic wanda shi ya kawo ɗabi'ar kusan kowane karatu da kowane malami da kowane majalisi sai koyi ɗabi'ar yin live streaming duk karatu a saka shi kai tsaye alal hawa'i mubashir a bidiyo da sauransu sai mutane galibi sai muka ɗauka kowane karatu ne kawai a sake shi kai tsaye wanda kuma tsakani da Allah kamar yadda na sha faɗa ni na fahimtar cewa ba daidai bane a ce kowane karatu ana sakin shi live akwai karatun da target audience ɗinsa dukkan mutane ne to wannan babu laifi da an sake shi in an ga dacewa haka ko kuma karatun da target audience ɗinsa wasu keɓantattun mutane ne waɗanda ake sa ransa amfana da shi wasu keɓantattun mutane ne to ba daidai bane ko da an yi recording ɗinsa a ce a sake shi kai tsaye sai a yi recording ɗinsa daga baya a sake shi zuwa ga waɗanda ake ganin sun cancanta su saurare shi ba ka za ta samun rigingimu kamar yadda ake gani yanzu an sha taso da matsaloli akan hadisin magana akan makomar iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karatu ne akwai shi a cikin sayin muslim misali da sauran wurare amma ba karatu ne for the consumption of everybody ba akwai mutanen da tabbas kwakwalwarsu da hankalinsu da tunaninsu da yes bayanci wannan karatun ba to ba daidai bane wannan karatun a ita sake shi da abubuwa da dama da mutane suka saba gani ko suka saba ji wanda yake tayar da hayaniyar da babu bukatar ta a saha ta ilimi aka wayi gari ma kusan kowa yanzu ya yarda cewa sahar ilimi sahar hayaniya ce dai kun saha ce ta natsuwa ta yin dattaku ta sanin ya kamata ta karantarwa ta samun natsuwa a zuciya ta samun kusanci da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da addini da nagarta amma abin ya canza ma gaba ki ɗaya kuma galibi mu da muke karantarwa da mu da muke saurare duk muka taimaka wajen waɗannan wato hayaniyoyi su yawa a cikin farfajiyar ilimi saboda ka ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa mu san da cewa ba komai ne na ilimi zaka dinga yaɗa shi kai tsaye zuwa ga kowa ba ilimi yana da matakai yana da wurarensa yana da lokutansa kuma kowace magana tana da irin mutanen da ya kamata su zama su ne recipients ɗinta. saboda haka a tsaya iya wannan farfajiya a tabbata an gyara ta Allah ya tsare malam ya sake cewa babul ga wani babi ar-rihlatu fi talab al-ilm bayani akan ar-rihla tafiye-tafiye mutum ya fita ya bar garin su ya tafi wani gari ya tafi almajirci ya tafi neman karatu ya je dan ya gamu da wasu malamai mutum ya tashi daga Sokoto ya tafi Kano daga Kano ya zo Zaria ko ya tafi Yola ko Maiduguri kuma ya bar ƙasa ya tafi Masar, ya tafi Algeria, ya tafi Saudi Arabia, ya zagaya don ya gamu da malamai. Wannan sunna ce cikin sunnonin wato ilimi. tun zamanin sahabbai da na bayansu da na bayan bayansu har zuwa zamanin da muke ciki malamai ba su gushe ba suna yin tafiye-tafiye don neman ilimi malam ya ce an ubada ibn al-walid ibn ubada ta bin samit kala kharajtu ana wa abi na tulubul ilma fi hadha al-hayy min al-ansar yace inji ubada dan walid daga babansa alwalid bin ubadat bin samit yace mun fita ni da babana muna neman ilimi a gun waɗannan ƙabilun quraish ansarawa wato ausu da khazraj kenan yace qabla an yahliku muka ce bari mu kokari mu samu ilimi mu kwashi rabonmu a gun waɗannan dattawa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su mutu yace fa kana awwalu mallakina abal yasari farkon mutumin da muka fara gamuwa da shi shine wani mutum mai suna Ka'ab ibn Amr shi yake wa alkunya da Abul Yasri yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badar sahibu sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 55 bayan hijira kuma hu gulamul lahu yana tare da wani bawan sa ma'ahu dimamatun min sufin bawan yana dauke da fayiloli masu yawa na takardu dogon hadisi yana cikin sayan musulun dogon hadisi sosai wanda a ciki suka tambaye shi me za ku da wannan takardu suka gan shi ran shi a ɓace suka ce me ya faru ya ce ai na je neman bashi na ne a wurin wane ya shiga ya ɓuya ɗansa ya gaya mini ya ɓuya shi ne na ƙwallon kira na ce to na san kana nan a cikin gidan nan ka fito kawai da ya fito ya ce masa me yasa za ka dinga mai irin haka ya ce saboda ba na so ka ganni in yi maka ƙarya in ce zan biya kuma ba ni da kuɗi ya ce da gaske ne baka da kudi ya ce e to shi kenan ya ce wa yaron nashi kawo takarda ɗauko takardar bashin shi aka ɗauko ya ce ya sa ruwa ya wanke rubutun tun da rubutun tawada ne aka mai da takardar ta zama plain ya ce ga ta nan in ka samu daga nan har ka mutu za ka biya ni amma in ka mutu na yafe ma ni ma in na mutu ban ce a karɓa hannunka ba har ya yi saboda hadisin ya ce saboda annabi ya ce man an zara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi dhilli yawmal qiyamah wanda ya sauƙaƙa ma yana bin bashi ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin kunci ko kuma ya rage bashin ko ya yafe masa shi ma Allah zai saka shi ranar alkiyama ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah madaukakin sarki ce to da haka na yafe maka conditionally condition shi shine in har daga na haka mutu baka samu ba na yafe in kuma ka samu ka biya in kuma na daga ka mutuwa shikenan ka ci bulis ya ƙara gaya musu wasu hadisai da yawa a cikin doguwar riwayar almuhimmu dai sun fito sun tafi neman ilimi kuma suka gamu da wasu cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka abin nan har suka ce mishi to ya akai kuma kai da kai da yaron naka ka sa riga da wando caskurege shi kuma shi ma ya saka wanda rigar da ka saka da riga wandan da ka saka me zai hana kowa ya asin da asin yace ai annabi ne yace mana waɗannan bayin ƴan uwanmu ne a cikin addini mu dinga yi musu irin alherin da muke so a yi mana kar mu mai da su kaman wasu almajirai ko kaskantattu yace ni kuma wallahi da in cuce shi ranar alkiyama a ɗebi ladana a bashi gara in bashi abin duniya mu rabu lafiya haka sabon da yace gara in bashi abin duniya ko da ana ganin matsayin shi bai kai in bashi ba da a ce in cuce shi ranar alkiyama a ɗebi ladana a bashi ya ya fi ganin mutuncin ladan shi ko wallahu a'lam to wani abdullahi ibn yahya ibn abi kafirin kala samitu abi ya kulu la yustata'u ilmu bi rahatil jism sannan kuma ya ƙara kawo wata riwaya daga imam muslim har ila yau imam muslim Allah ya ƙara masa rahama yake ruwaitowa a cikin sahihin sa a farko farkon sahihin sa a cikin kitabu mawaqitus sala ya kawo wannan riwaya cewa ya haibu na abi kafirin yana cewa la yustata'u ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi da sanyin jiki sai an wahala sai an shiga an fita sai an ci gajala sai an yi tafiye tafiye sai an ji yunwa sai an ga talauci sai an yi kwarkwata sai an sha wahala a hannun malamai marasa haƙuri da marasa dattaku sai mutum ya ji kamar ya gudu ya bari sannan ne fa sai Allah sai ya mashi fatahi ya samu wani sashe na ilimi to wannan hadisin ko kuma wannan asarin da muslim ya kawo shi a nan daidai cikin sayidinsa malamai suka yi ta kallon to ma muslim baya roto hadisan ma mawkufai hadisan shi duka marfu'ai ne ya aka yi ruwaito kuma wata magana ta wani malami ma cikin tabi'ai la yusaqa'u ilmu bi rahatil jism da ya gama kawo hadisan mawaqitus sala hadisan Abdullahi dan Umar hadisan Abdullahi dan Amr dan As hadisan Aisha ya kawo su ya kawo su kawai sai kawo wannan magana to muka koma cikin littafin al-Imam an-Nawawi sharhin sa na sayo Muslim shi ma ya cirato daga sharhin da yake ikhtisari shine sharhin al-Qadi Iyad Ikmalul Mu'lim yake cewa qadi iyar ya ce auradahu muslimun fi akhir ahadith mawaqitis sala muslim ya kawo wannan asari a ƙarshen hadisan da ya kawo waɗanda ke magana akan lokutan sallah wa sababu zalika kama qala iyab nawu yake cewa abinda yasa muslim ya kawo wannan magana anan kamar yadda iyab ya faɗa a cikin sharhin sa anna musliman a'jabahu husnu siyaqi hadhihi turqi allati zakaraha li hadisi Abdullahi ibn Umar shi kanshi Muslim da ya shiga ya fita ya kawo isnadojin abin ya burge shi ya ba shi sha'awa sai ya tuna irin wahalar da ya sha ya tuna ba bai sha wahala bai sai wannan aikin ba to shine kawai sai ya kawo magana a wajen ya sauka ma daga layin abin da yake ya dan saki lamba ya ce jama'a ilimin nan fa ba a samun shi da sauki ya ce wa kasarati fawaidiha ya ga yawan fa'idojin da ke cikin karatun wa talkhisi maqasidiha yaga yadda ya tattara khulasar abin da ke cikin karatun na manufa ta ilimi wa mashtamalat alaihi min alfawaid da abin da ke ciki na fa'idoji fil ahkami wa ghairiha mallan nau yake cewa fala na alamu ahadan sharakahu fiha kuma waɗannan hanyoyin da al-imam Musa ya tattara a nan wajen ba a san wani malami da ya tarayya da shi don tara su haka da yawa ba yace falamma ra'a zalika arada an yunabbiha من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة هذا معرفة مثل هذا shine yaso ya bayyana wa mutane cewa wanda yake bukatan ya samu irin wannan ilimi mai nagarta to sai fa ya cire sanyin jiki ya cire ainihin san jiki ya tsaya yayi ilimin da gaske sannan ya samu eh faqala tariqahu faqala sai nawi yake sai muslim yake nuna mana tariquhu an yukthira ishtighalahu wato mutum ya yawaita shagaltuwa da ilimi wa at'abahu wa it'abahu jismahu ya ba jikin shi wahala fil itina'i bi tahsil al-ilm wajen kulawa da samun ilimi to shine muslim ya kawo wannan magana nan shi kuma yanzu malam yana nuna mana anan cewa daga cikin abin da ke kawo wahalar jiki din akwai tafiye-tafiye babu ma abin da ke wahalar ɗaliban ilimi kamar tafiya so da galibi dama za ga talakawa ne inda za su je ɗin kuma baƙi ne su ko da karatun boko ne masu zuwa garuruwa da ƙasashe don su karatun jami'a ko makamantan shi za ga cewa suna fuskantar wahalhalu da matsaloli kuma sukan jure ne su jajirce saboda tunanin cewa akwai romo nan kusa yanzu kalli ko nan kusa waɗanda suke zuwa nan poli ga ta kusa da mu ko fc ko kongo ko samaru ko duk makarantar da ke kewaye da zariyar nan ko wani gari makamanta haka in ka san su ka san irin wahalar da suke sha ko kuma kai kayi ko dan gidanku yayi ka san irin wahalar da ake sha za ga mutum wani da jins kwaya daya ya ta yawo haka kamar sabon mahaukaci ya ci kanzo ya ci gadala ya ci garin kwaki ya taho da shanyayyen abin nan bushashen shinkafa ko hura an shanya ta ta bushe haka suke shan wahala baya cin abin daɗi ba su cin abu mai kyau ina yake kudin haka tun ma gari na zaune lafiya ba da tana yanzu haka ake shan wannan wahala ko wanda sai in wani yayi dan wake ya an suro dan wake ya sa mai siga yayi kudin kanwa da shi haka zai rayu ko amma yana ta gaya wa kanshi cewa ba komai ba komai bari dai ya samu ya gama shekara uku din nan ko hudu yana gama kuma sai ka ji shi Abuja ko Lagos ko Ingila ko America ya zama ya zama wani babban mutum zai ta bada labarin irin wahalar da ya sha da irin yunwar da ya sha wani ya gama da ulsa wani ya gama da hawan jini wani ya gama da ciwon zuciya saboda wahalar da ake sha wannan saboda na duniya ne kallabal tuhibun al'ajila to haka karatun addini hatta makarantun allo irin waɗanda ake na da kafin su zama makarantun bara din nan ai akwai wannan kwazan da wahalar kuma har yanzu ba akwai wahalar duk wanda zai hadda alqur'ani ko zai karatun zaure sai ya sha wahala saboda na farko dai ba zai samu lokacin yin kasuwa da sana'a ba lokacin shi galibi na karatun ne duk sana'a su bata wuce yankan farce kwado da linzami ɗinkin hula wankin hula wanki kwadago dai wannan sana'o'in na wanda dama sana'o'i ne na wahala dama su almajiri suke duk almajiri bai wuce wannan sana'a sai in Allah ya daga shi daga baya ya zama bandila na shaddoji ko na kayan kwali a kasuwar singa ko a bakar go market ai ta labari a ce da ai almajiri da kuma tallan karas yake almuhimmu dai shi karatu na addini particularly baya yiwuwa babu wahala aikin da wahala kuma hanyoyin samun abincin da zai mara maka baya da wahala kuma galibi al'umma ba su cika taimakon almajirai ba don ana ganin su mawahalta ne ba su da future idan wani yana karatun boko a dangi ana iya samun mai taimakon shi ce a tun da wani yara ya wanda zai medicine zai pharmacy zai nursing babu laifi a taimaka mai sai a samu wani uncle ya ta bashi kuɗin registration ana ganin ai da zaran ya gama shekarun karatun nan ya tsira ko to amma kai da kace bari ka tafi da alkurani ko bari ka tafi zariya ko sokoto a madabu ka je ka kama karatun lauri da sani da askari ya ce baka da hankali wazai wazai wazai wani kula ka balantana ce ka zama da albani ko ka zama dan salafiya ko ka zama dan yawon ina da hadisi sai aga kai baka da hankali baka san mutuncin kanka ba ko baka san ciwon kanka ba saboda ka ba wanda ya taimake ka sai dai kai ta wahala har Allah ya sa ka tasa ko kuma ka faɗi gaba ɗaya. To, wannan wahalar ba ta yiwuwa, ilimi ba ya yiwuwa sai da wannan wahalar. An tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal, aka ce Allah shiga fatta malam, ɗan shi ya tambaye shi kamar da ke cikin tafin Ar-Rihla fi talabil hadith na Khatibul Baghdadi. Ci mishi Allah gafarta malam, shin mutum ya samu wani malami a unguwarsu guda ɗaya ya makale ya ta karatu a wurinsa ko ko ya faɗaɗa horizon ɗinsa ya ta zuwa majalisai gari-gari har ya gama da nagarinsu ya fita wani gari ya ce inda ilimi mutum yake nema to ba a zama gaban malami daya ya ce sai ka tara malamai da yawa sai ka shiga ka fita su ma su imamu ahmadin haka suka yi imamu ahmad ya yi tafiya ya je gun ainihin wato abdurrabaƙi sana'ani ya yi tafiya ya je gun wani ya yi tafiye-tafiye al'imamu ibn hibbana yana labari yake cewa wannan ilimin da kuka ga mun tara mun anshe shi a gun sama da malamai dubu biyu haka Imam Bukhari yake cewa na saurari dubban malamai ɗaruruwan dubbai ɗaruruwan dubban hadisan da ya tara ya saurari su a gun malamai sama da dubu biyu yawo kuwa babu garin da babu malaman babu garin da akwai malaman hadisi wanda Imam Bukhari bai shiga ba in dai akwai malaman hadisi a a zaman da yake rayuwa to sai da ya zama ya shiga wannan garin wasu garuruwan ma ya shige su saɓi da yawa kamar irin Bagadaza da Kufa da Basra da suke kusa da garinsu wannan ya shige su bila adadin amma irin ƙasar misra ƙasar sham makka hijaz kenan makka da madina da sauransu ya shiga wannan garuruwa ba adadi tafiye-tafiye kuma irin na da wanda yake a raƙuma ko a yi a jakkai ko a kan ko mutum ma bayi da kuɗi sai dai biya kuɗi a sashi a karabka wani ma da kamar dinga bin karabka balantana kuma yanzu da ake yi da mota da jirgi da makamantansu al'imamu al'imamu al-khatib al-baghdadi kamar da muka ambata ya yi littafi musamman sunan shi kenan ar-rihlatu fi talabil hadith yana labarin wato irin wahalhalu da malamai suke sha wajen neman ilimi da tafiye-tafiyen da suke ya kawo hadithai ya kawo maganganu wanda asali duk ana gina wannan karatu ne ƙarƙashin faɗin Allah wa ma kan lumin da yanfiru kafa wala na fara min kulli firkatin minhum ta'ifa ya tafaqahu fi dini wal yundiru qaumahum idza rajau ilayhim Allah yace ba zai yi duk musulmai su kama hanya gaba daya su tafi jihadi ba ya kamata a samu suna jihadi wasu suna kasuwa wasu kuma su tashi su tafi neman ilimi idan sun dawo su zo su karantar da mutanen garin su wal yundiru qaumahum idza rajau ilayhim daga nan aka samu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi tafiya zuwa gare shi su zo su nemi karatu wasu sun zo daga garuruwa wasu sun zo su yi kwanaki su koma sannan bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabbai junansu sun dinga yin irin haka kamar da zamu zo mu ambaci wasu wurare irin waɗannan a takeice malam yace wa wa an kathir ibn qais qala kuntu jalisan ma abi darda'i fi masjid dimashq faja'ahu rajulun faqala ya abad darda'i inni ji'tuka min madinati rasul sallallahu alaihi wasallama li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma ji'tu li haja kathir dan kais yake cewa na kasance ina zaune tare da Abu Darda'i a ƙasar Dimashqa sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo masa fa kala ya Abu Darda'i yace Allah shi gafarta mala inni ji'tuka min madinatir rasul sallallahu alaihi wasallam nazo wajenka ne daga garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazo ne dan ji wani hadisi da aka ce kana bayar da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ji'tu li hajatin banda wata bukata sai wannan kala sai abu da ra'i yake cewa in dai da gaske kake yi to ina maka albishir da shiga cikin wani babban lada fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aiki yana cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman duk wanda ya kama hanya zai tafi wani gari ko wata anguwa ko wani masallaci ko wani majalisi dan neman ilimi salakallahu bihi tariqan min turuqil janna to Allah ya sa shi akan wata hanya cikin hanyoyin aljanna wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm mala'iku suna sauke fukafukansu dan nuna yarda da girmama dalibin ilimi ma'anar saukewa ko dai kamar ce suna sara mishi ko suna suna ganin girman sa ko wani abu makamancin haka wa innal alima lalle shi malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh abubuwan halittun da ke cikin sammai da ƙasa duka suna nema wa malami na Allah suna nema mashi gafara wal hitanu da kuma kifaye fi jawfil ma'i na cikin ruwa shi yasa yana daga cikin hadarin da muka samu kanmu a wannan zaman mu mutane da muka rena malamai kaje da Allah ya girma masu ba duk halittun sama mala'iku da halittun cikin duniya dabbobi da tsuntsaye da halittun cikin ruwa har kifaye kullum suna nema wa malamai gafara sai kuma kana nan kana cewa ba sa jin tsoron Allah ba sa kyautawa yanzu malaman Allah sun kare kawai saboda sun faɗa abin da ba ranka yake so shine fa kawai da wannan laifin da malamai suke mutane wa inna fadlal alimi alal abidi kai da kake yin laifi mukaddara su ma suna yin laifi su suna nan da wasu wakilai masu nema musu gafara kai kuma kana ta yi laifin baka da wanda yake wakilcinka kai kai kai ya ayyuhal jahil su kuma sa da wakilai kaga ko shari'a ce a ce kai ka zo kotu baka da lauya wani kuma ya zo da da lauya mota guda da lauyoyi mota guda kaga ko ko ka fi shi gaskiya zai wuya ka kai labari a shari'a to su suna da masu nema musu gafara a wurin Allah ko da suna yi laifuffuka kai ko baka da kowa zaman kanka kawai kake independent yana ka da kanka da malamai wa inna fadlal alimi ala al-abidi ka fadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib darajar malami akan wanda ke bauta Allah wanda shi ba malami ba amma yana kula da ibada yana sallah yana azumi yana karatun alqur'ani yana istighfari yana neman gafara Allah kaga shi ma mutumin kirki ne ko amma malami da ke karanta da al'umma yana sama da shi a wurin Allah bambancin su kaman bambancin farin wata daren 14 da 15 hasken sa da hasken taurari yace wa innal ulama'a warasatul anbiya' su malamai magada annabawa ne wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman musu annabawa basu bar gadon kuɗi ba warasul ilma ilimi suka bar gado shi malamai suke gado faman akhadahu wanda da ya riko da ilimi akhadha bi hadhin wafir yayi riko da rabo mai tsoka waɗannan mutanen ka girmama su yadda Allah ya girmama su kai ka zauna lafiya wannan riwaya tana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da musda darimi a cikin ainihin wato musnadinsa wa an abil aliyati qala kunna nasma'u riwayata bil basrati an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance mukan ji riwaya a kasar basra daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falam narda hatta rakibna ila al madina ba ma yadda sai mun tashi mun tafi madina fasami'ina ha min afwahi waɗannan suna ƙasar iraki ne idan wani ya gaya musu hadisi ya ce sahabbai sun fada tunda tabi'ai ne su sai su ɗauki ɗamara su tafi aikin hajji ko umara sun je sai su gamu da waɗannan sahabbai sai su ji daga bakinsu wato sun samu isnadi ali kenan isnaduhu sahihun wannan isnadi ne tabbatacce sahabbai kamar da muka ambata za mu ji malam zai ambata mana wasu daga cikin riwayoyi amma babu laifin mu ambaci wasu a min babil darbil amsila akwai abu ayyub al-ansari ya taba tashi tikinas ta Kano kamar yadda yake cikin wancan dafin na Khatibu daga kasar Madina ya tafi kasar Misra a lokacin gwamnan kasar Masar shine Maslama ibn Makhlad ya ɗauki raƙuminsa shi wannan sahabi abu ayyuba ya kama hanya zai tafi gurin ukubatu bin nafi abin da yake nema gurin ukuba shine wani hadisi guda ɗaya da ya je garin bai san ina da gidan ukuba ba sai ce kai a nuna mana gidan sarki sai aka kai shi gidan maslama ibnu makhalad da aka kai shi ce da Allah na taho ne daga madina na zo ne ina neman gidan ukubatu bin amir ka gaya mai ɗanar gidan sai ce a kana bako ba za ka bari a baka masauki nan gidan sarki kai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka huta jikinka ya dan natsa kai tafiyar wata guda idan ka huta sai a nuna maka shi ce a'a ai wurin shi nazo kawai kai dai ka sa a nuna min gidan shi ce to shikenan aka samu wani bawa aka ce gaje kai shi gidan ana yana zuwa gidan aka sallama da mutumin ya fito kawai ce na zo magana akan hadisi kaza ne shine hadisin man satara mu'minan satarahu Allah yawmal qiyama hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya san wani asiri na wani mumini ya rufa masa asiri dan mutuncin sa ya wanzu shi ma ranar alkiyama Allah zai rufa mai asiri yace ka ji wannan hadisi daga annabi ce kware ku na ji to nagode Allah ya saka da alkhairi kaga kuma wata ya siya hura kuma shi a ranar ya juya aka ce kyauta da wancan sarkin yana so ya bashi kyauta irin royal kyauta din nan ba ta riske shi ba sai a hanya sai wani aka sa ya haura kuma ya guje ya bi shi ya bi shi ya je ya kai mishi a hanya ya kama hanya bi kuma abin da ya kawo shi kawai kenan haka abin nan a a a shi ma wannan Jabiru zamu zo mu ji nashi hadisin Jabiru ya tafi kasar Sham gurin Abdullahi dan Unais shi ma ya tafiyar shekara wata ɗaya ne daga Madina zuwa Sham ya je ya ce gunka na zo kawai akan hadisi da naji an ce ka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya saura ya ji hadisin nan daga ni sai kai ina so ka tuna min hadisin yaya ma annabi ya ce ya tuna mai ya ce to alhamdulillah ashe na rike ne ya ce to shikenan sai an jima ba za kwana bai ce ai ban zo kwana ba ya kama hanya ya dawo haka suke wannan ta taburza ba ji ba gani kamar kamar ba su san inda za su ji ba an sami wani mutum daga ƙasar sham afwa daga ƙasar daga ƙasar andalus shine Baqi ibn Makhlad wanda shi kuma sai da ya ci shekaru a hanya ya baro Andalus ya ratso ta nan Afirka ya tsallako ƙasar Morocco daga Morocco ya tsallaka ƙasar Masar ta yanzu daga Masar ya tsallaka Palestine ya tsallaka Sham ya shiga ƙasar Iraki yana so ya je ya tarar da Ahmad dan Hanbali riwaya a gurinsa kamar shekara shida ya ci a wannan hanyar tafiya yana zuwa kuma ƙasar iraki ya tare da ahmad dan hanbali yana ƙarƙashin abin da ake ce ma irin menene ma ikama jabariya an hana shi magana da kowa an hana shi karantawa duk lokacin da ake rigima na takalkul qur'an an kafa mai doka cewa an rufe makarantar shi shi kuma yayi wannan doguwar tafiya daga ƙasar su ya iso ya rasa yadda zai sai ya je gida ahmad dan hanbali sai ya je ya bara in ya bara in ya shiga zaure sai ce algawa ta malami ba almajiri bane amma kaji kaji kaji abin da ya kawo ni to kaji halin da yake ciki amma tunda daga nesa ka zo yadda za a yi kullum ka zo ka yi bara din nan sai ka shigo sai akwai maka hadisi ɗaya biyu uku sai ka koma masaukin ka haka ya zauna watanni yana koyan hadisi ɗaya biyu uku kai ya daɗe akwai akwai SSS suna nan suna gadin gidan su ga ya daɗe za su ce wani abu aiki sai ya kwafi ɗaya biyu uku ya koma masaukin shi ya kama wani hotel ne fa masaukin shi har sai da kudin shi sai kare a hotel din aka nemi a kore daga baya dai ya samu ne ya kara mishi guzuri to ran da aka ce Ahmad dan Hambali an sake shi an bashi dama ya ci garkatar da mutane shi kuma sai ya tashi yana neman ina ne masu kyau na dalibin nashi mutumin da da ake renawa ana ganin shi wani almajiri ba ko ba wanda ya san shi kawai sai aka ga Ahmad dan Hambali ya zo reception cewa ina neman wani daga nan girman shi ya dauka a cikin mutane in fact baki dan Makhlad by the time ya gama abin da zai yi a Iraki ya koma garinsa Andalus ya riga ya tsufa wahalar duniya da bala'in sahara ta riga ta koda shi kaman kaman kaman Abu Zur'atar Razi da Abu Hatim Razi su ma haka suka yi su haka suka yi wannan wahalar su ma akwai sanda ma sun yi ban kwana da junan su cewa kuma hada a lahira so ne sai da tsara suna shan fitsari fitsarin ma ya daina fita daga daga al'aurarsu cikin sahara suka ce to shi kenan yanzu dai kam sai dai mutuwa kowa ya kwanta ya shiru yana jira ya je mala'ika ya ɗauki ran shi Allah ya kuma musu da wani ruwa ya kawo musu agaji suka tsira su haka suke irin wannan tafiye-tafiyen akwai wani mutum mai suna abin nan mai sunan shi da yake cewa na ga ibn mubarak ra'aytu ibn mubarak fil manami ibn mubarak bayan ya rasu yace na gan shi a farki na tambaye shi ma fa'ala Allah bika yace me Allah ya Allah yi da kai yace ghafara li bi sababi rihilati Allah ya gafarta mini saboda yawan tafiye-tafiyen da nayi kuma dama an bada labari Ahmad dan Hanbali ya bada labarin cewa su ba su taba ganin mutum mai jarabar tafiye-tafiye da neman karatu irin Abdullahi dan Mubarak ya yi tafiya shekara da shekaru zuwa garuruwa har inda ake rigima kamar yanzu a ce kama hanyar zamfara bai kyale ba har inda akwai mutanen bandi da suke tara daji yana zuwa ya ratsa su har suka gane shi ma suka ce wannan kurabu da shi yana wuce ta cikin su haka wakilu yake bada labari yake cewa kuntu arabna aunin fi manami saboda yadda ya jarabtu da sanyin karatu a gun Abdullahi Muhammad ibn Abdullahi ibn Aun ya ce ya kwanta bacci sai dinga mafarkin shi yadda ka sani da mutum ya damu da abu ko hadisun nafsi mutum ya damu da abu yana yin mafarkin sa yace wallahi ya kwanta sai dinga mafarkin shi yace a a falam arhal ilaihi hatta matal a'mash amma ban samu halin tafiya in je in riske shi ba sai da a'mash malamin sa kenan a kasar kufa sai da a'mash ya rasu sannan ya samu ya je riske wancan malam to haka zaka ga labaran su suna nan da yawa a cikin waɗancan littattafan akwai wasu kuma wanda shi al'imamu al-khatib wa gadadi ya ba da labarin wasu kuma waɗanda suka yi rashin sa'a sai su je garin sai su tarar malamin ya mutu Allah ya jarabce su da irin wannan kaman asim ibnu bakar wanda ya kama hanya zai je wasif daga ƙasar bagdad yana kan hanya ya ci farsaki ɗaya biyu sai ya gamu da wani abokinsa za su je gun mansur ibn mu'tamir sai abokin nashi ya bashi wani labari wanda labarin ya sa suka koma gari suka je suka yi wani abu sannan suka dawo to wannan jinkirin da suka yi da suka isa garin da za su koyi karatu a gun shi Mansur ibn Mu'tamir din sai shi wannan Asim ya ce to ni sai gobe gaskiya na gaji zan je masauki in huta shi kuma wannan ya tafi gidan malamin ya je aka bashi hadisai 40 a ranar shi kuma wancan yana fitowa washe gari ya roƙo gidan malamin kawai sai ga ana jana'iza ana sallar gawa ya ce waye wannan aka ce ai mansur ne ya rasu ibnu mutami kawai sa hannu a kai kuma gefe ta kuka ita kuka hawa ne gaishe ce kai ko lafiya ya ce wannan shehin malamin kaji kaji wahalar da na sha daga garinmu na taho gurin sa ina zuwa yanzu tare ya mutu shi da shi kawai mutuwar da aka mai an cuce shi ko shine ma malamin yake ce mashi to ka bari ni zan baka hadisai me kake gani in baka wani wanda ya san san da aka yi auren uwar wannan da ya mutu in baka isnadi adi kenan sai koya mai hadisi kai tsaye daga ikirma ya samu isnadi mai uluwi kenan haka alkasim abu ubaidin alkasim ibn sallamin ya tafi kasar kasar iraki shi ma kasar basara kenan don ya gamu da hammadu dan zaid shi ma yana zuwa ya tare ya mutu da kwanaki haka muslimun al-ijli ya tafi gun Abu Dawud al-Tayalisi shi ma ya tare ya mutu yana zuwa ya tare aka ce ai shekarun jeje aka jana'izar sa haka wani mutum mai suna Ali ibn al-Husayn ibn Waqid wanda ya je aikin haji shekara ta 60 bayan hijira musamman dan ya gamu da Isra'il Isra'ilu ya mutu kafin ya isa Maki ibn Ibrahim ya shiga kasar Masar malamin su Bukhari ne Maki Ibrahim ya shiga kasar Masar don ya gamu da Musa bin Ali ya tare shi ma kwanansa uku da rasuwa kamar ka ce ana sadaka uku ga sanan dai da yawa Khalid ibn Nazar ya yi misan ɗin ibn Jurai shi ma saboda mutuwa Dawud ibn Abdullahi ya tafi ƙasar Basara don ya riski ibn Aun bai same shi ba da ya labarai irin waɗannan akwai Abdullahi dan Wahab Abdullahi dan Wahab da muka ambata ya tafi ya gamu da Ibn Sam'an kuma ya ganshi amma da ya je a kasar Makka ne sai ya tarar da shi an taru an yi zahama a kansa sai ce bari in kyale shi sai mutane sun ragu sai ya tafi wata makaranta yana zuwa gobe aka ce mashi ai ya mutu jiya jiya da yamman nan bai kwana ba yace na fa ganshi da ransa da lafiya zaka ce ya mutu ce wallahi mutane ne naga sun mai yawa na ce bari in kyale shi na dawo daga baya so wannan duk in ka bi labaran nan suna da yawa ire-iren su abin da zaka fitar da shi shine shi ilimi in kana neman shi ba a ɓata lokaci ba ka ci ba a mai taswifi Allah ya zika mala albani namu mala albani zariya na Allah ya gafarta mai akwai mutane da yawa waɗanda suka yi misin karatukan mala albani a nan zariya saboda irin wannan taswifin suna rayuwa a zariya yana rayuwa a zariya amma ba su je wurinsa ba ko kuma saboda kawai an ce musu ai dan zafin kai ne kar ku saurare shi irin rigingimunan da aka yi da malamai sai daga bayan ya mutu suka yi ta nadama to ko yanzu haka abin yake in kana da wani malami da kake so ka ji karatunsa to ka je ka saurari karatunsa ka karu da ilimi kar ka tsaya kana biye ma wani surutun gari ko ka biye ma wai ai ana sakawa a facebook ko a me suna ɗaya ma telegram ko makamantansu ka je ka saurari karatunsa domin karatu wanda aka yi gaba da gaba ba kama wanda aka ji daga baya bane ba ɗaya bane ba ɗaya bane sam saboda haka malamai sun ba da muhimmanci ga rahilat ɗin nan abin da yake hana su tafiya kawai galibi a tarihin su zaka ji ko dai wani mahaifinsa ya ce ban yadda ka fita ba kamar imamu zahabi imamu zahabi a tarihin sa aka ce ya yi jinkirin rahila saboda mahaifinsa ya hana shi fita sai in iyayen sun rasu nan suke samun wannan damar ko kuma mutumin da ya taso ga garin su zankama da malamai kamar sai Imam Malik Imam Malik bai taɓa barin Madina da sunan zuwa wani gari ilimi neman ilimi ba saboda Madina tana cike da malamai a rayuwarsa sannan kuma malamai baki ma suna shigowa haka akwai wanda suka rayu a Baghdad a zamanin da ta zama ita ce santa ta ilimi ta duk duniya ba za ga waɗannan su ma sun wadatu daga yawancin tafiye-tafiyen da ake kamar mu ne idan kana nan Zaria ne za ka je kai a irin irin makwabtan mu nan Kano sai kai karatunka ana haka gama kai PhD ka zama komai da za ka yi na boko ba sai ka je Kano ba ba sai ka je Kano ba sai dai kawai ka zama ba ƙauyen Zaria haka in kana rayuwa irin Kano a yanzu irin irin malaman da ake da su a Kano da majalisu na ilimi da wuraren karatu mutum yana iya karatu a Kano har ya zama babban malami bai je wurin gari ba amma dai za ka ga duk da haka ilimin ka zai zama akwai wani ƙauyanci a cikin shi da haka har da irin yawan malaman biranen da mutane suke rayuwa irin Zaria Kano, Sokoto da ire-irensu da suke da malamai sosai. Duk da haka mutum yana buƙatar ya je wasu garuruwa, amma me za ka fara yi? Ka fara iya na malaman garinku, ka tsallake tukuna, ka tafi wani gari baka iya irin karatun garinku ko anguwarku ko ƙauyenku ba. Wallahu musta'an. Malam yace ana Abdullahi ibn Buraida anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallama rahala ila Fadalah ibn Ubayd wa huwa bi Misr faqadima alaihi wa huwa yamuddu linaqatin lahu. Wani mutum Uh, cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabi gun Fadala ibn Ubayd ya tabi gun Fadala ibn Ubayd wa huwa bi Misr yana kasar Misra faqadima alaihi wa huwa yamuddu li naqatin lahu sai yazo ya tarda shi yana ba yana mika wata raƙuma tashi abinci faqala marhaban yace barka dai qala amma inni lam atika za'iran ban zo ziyara ba walakin samitu ana wa anta hadithan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ka tuna da ni da kai mun ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rajautu an yakuna indaka minhu ilmun ina fata ya zama kana da wani ilimi a cikin da zaka tuna mu qala ma huwa yace wani hadisi ne qala kaza wa kaza sai tuna mai wani abu nake so in tana mana anan shine akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu kula game da batun zuwa wani wuri neman ilimi dole ya zama wurin wanda zaka je zama malami ne na sunna ba malamin bid'a ba kaga zama dan ma habba wa dabba dan an ce yi tafiye tafiye a dadin malaman sukan nemi wato tazkiya a ce musu gunwa na ra'aji sai su je gun shi ko kuma in baka san gun wanda zaka je ya baka tazkiya ya baka wato recommendation ba gun malami ba to in ka je dole ne ka tsaya ka kalli waye malamin sunna khatibu ya rawaito cewa ɗaliban ilimi idan suka je gurin malami farkon zuwansu sukan kula da wasu abubuwa akwai wanda za su je sai sun bari yayi sallah sun ga irin sallarsa idan sun ga ya iya sallah su ce to wannan abun koyon karatu ne a gurin sa in sun ga bai yi sallah ba ko yana wata sallah da take alamta dan bid'a ne sai su rabu da shi akwai wanda sun je sai sun tambaya a gari su waye su waye malamai ce to da wane da wane da wane yan garin kuma su ga musu wane ga irin tafarkin sa wane ga irin karatun sa wane ga irin kaza kaza sannan kuma a zamanance har ila yau ba ka tashi kawai ka tafi gari baka san kowa ba ko baka san inda za ka je ba an wuce wannan zamani ko kuma ba a san daga inda ka zo ba dole ne kuma ka samu wannan wato za ka tawo wani gari karatu daga garinku na farko ka nemo recommendation tazkiya irin abin da ake bayarwa na tazkiya za a shiga jami'a ko wani abu ka nemo akalla kwaya ɗaya ko biyu daga wani malami ko wani mutum da ya san ka cewa kai mutumin gari kaza ne ga irin ɗabi'arka ga irin ƙwazonka ga kuma abin da za ka iya yi da wanda ba za ka iya yi ba sannan kuma ka riƙo guziri duk waɗannan da muke ba da labari suna riƙe guziri ba ka yin irin wannan na almajiranci a ce sai dai ka to kawai da kwano shi kadai na abinci shine kawai guzurinka da wata da wata tsohuwar garwa kamar dan dan jari bola so dole ka riko guzurin abinda zaka ci da abinda zaka yi sutura da sauransu irin na dalibi sannan kuma ka zo gari ka nemi wani abin yi ba ma ka zauna haka kawai ka zama liability akan mutane dole ka nemi abin yi wanda zai taya ka wannan rayuwar saboda in ka zo kawai yanzu ka ce ka zo gun wani malami ka ce ka zo karatu a gun shi ba zai yadda ba ya san ko wani mugu ne kai zamani ya lalace ya rikirkice ba zai anshe ka ba amma idan ya san cewa daga inda ka taho daga Jalingo ko daga Lafiya ko daga Biyu ko daga Ilori in ka zo Kano gun wani malami Dr. Sani Dr. Bashir Umar Ali malam Aminu Daurawa malam Waye sai ka an so wasiƙa daga wani malami na sunna a can garin ko shugaban kungiyar Izala ko ciyaman na local government ko ɗan majalisar ku na ƙaramin hukumar wato dai wani mutum da ya san ka wanda kuma shi ya kai ya ba da shaida a kanka ka zo da wasiƙa cewa to gashi in ya gaina da wurin kwana ya baka in bai da shi ka je ka nema ko ka fara kwana a zaure har ka samu wurin kwana duk inda aka ce kwana ko cikin awaki ne sai ka kwana idan kana shan wahalar ka fi ganin daraja abin idan ana shan wahalar an fi ganin daraja abin wani tabi'i da ya ba wani karatu haka ya ce mashi ba ma tabi'i bane shu'uba ne ya ce ku ansa ku ansa gashi nan ga banza ya ce mu da kafin mu samu hadisan nan sai mun sha wahalar duniya abin da ya yi sauƙi ya sauƙi ba shi sa ya rage daraja ba sauƙin da ya yi da ka isa ka hadisa alƙur'ani kana gidanku dole sai an je gabas sai an je damaturu ko borno sana ki hada alƙur'ani amma dai kana garinku a nan zaria ko kano ko kaduna wala baka isa ba wane mutum sai dai ka dai iya sallah to amma yanda ya zama za ka dinga kana kwana a ɗakin mamaka kuma haka haddace bazawara ta haddace budurwa ta haddace tsoho yaro kamar da annabi ya faɗa a cikin hadisi ko shi sa abin ya zama yayi sauki dan an ce ga alaran ma to kowa dole girmama shi amma yanzu dan Allah gafara kowa ma ya haddace sai a zo masallaci ma ya ta rigima akan sallar ashan kowa na so sai yayi da ku sai an yi tige waye zai to wannan saukin da abin yayi shi sa ba a ganin darajarsa yanzu kallon ka gani jama'a da digiri ma ka ce wannan digiri ai ya zama sai ya gara mai gaisa da kuma shi magana amma yanzu a cikin masallacin za mu yi hada digiri sai a kirga dozin biyu a cikin masallacin nan da digiri mutum ɗaya ma yana da wajen guda uku mutum ɗaya yana da guda uku amma da wallahi za a iya bin layukan anguwan nan gaba ɗaya ana cigiyan wake da o level ma o level english amma sai ya nema rasa munan da waye mu mun san da yake wani abu wai labari bane mun san da za a ce in an yi waye ko ne ko a duka barewa sai a ce mutum uku ne suka ce english amma duk yawan yan barewa yan alhuda a ce mutum takwas shikenan sauran ku ba ce duka gida da masallaci ko flat to amma yanzu sai a yi a ce duka yara 100% kowa ya ci har da masu A1 da B2 da B3 kuma duk ba kokarin su bane ƙarya ce kawai ba abin da suka sani sai abin ya zama rahis ya zama so cheap ya yi arha Allah ya kyauta wa an al-harith ibn mu'awiyah tarkindi kala rakiba annahu rakiba ila umar ibn al-khattab yas'aluhu an thalasi aka ce wani mutum mai suna al-harith ibn mu'awiyah tarkindi ya hau abin hawa ya tafi gurin umar dan khattab a madina yana so ya tambaye shi akan abu uku an thalasi khilalin yas'aluhu an thalasi khilalin yana tambaya akan abu guda uku kala yace faqadimal madinata fasalahu umar radiyallahu anhu ma aqdamak ya tafi garin madina sai umar ya tambaye shi yace me ya kawo ka kala li as'alaka an thalasi khilal nazo ne in tambaye ka akan abu uku kala wa ma kunna yace menene su kala yace rubbama kuntu ana wal mar'atu fi bina'in dayyikin wani lokaci da ni da mata mai ɗaki na mukan kasance a cikin wani ɗaki kuntatacce fatahaduru salatu sai lokacin sallah yayi fa in sallaitu ana wahiya kanat bihi za'i in nace mu yi sallah a haka sai dai in za ta tsaya kusa da ni inda liman yake tsayawa shi da mamu guda ɗaya kawo ko ba a yin haka wa in sallat khalfi kharajat min albina'i ina ce kuma ta tsaya a bayana ɗakin bai da girma za sai ta tsaya a waje hala irin ɗakin fulani ne ka san ɗakin fulani akwai inda ka kwanta sai kafa ka ta fito waje bai kai girman kabari ba fa qala umaru sai umar yace tasturu bainaka wa bainaha bi thawbin ta tsaya kusa da kai din amma sai ka sa labule tsakankaninku sa labule tsakaninku kai da ita thumma tusalli bi hidaika in ita. sai ku salla haka ta tsaya kusa da kai yadda ba ta zama a waje ba amma kuma sai ku sa wani abu ku katange tsakaninku wa anil raka'ataini ba'da al-asr shi to Allah gafarta malam ya halifa kuma ina da tambaya akan raka'a biyu na nafila kai tsaye bayan la'asar faƙala umar ya ce na hani an huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi ya hana raka'a biyu da ake yi bayan la'asar afwan ba kai tsaye bayan la'asar ba can idan rana ta kusa faduwa ya ce wa anil qasasi to kuma na tambaye ka alaga ta malam sayyidina umar game da wato in zama malami mai wa'azi a masallacin garin shine alqasas in zama malami mai wa'azi in aka ce malami ƙas ko ana nufin wato irin mai wa'azi haka a ci barkatai ba wanda karantarwa ce ta dame shi ba wa'azin tarmi yawwa ya ta kawo kisoshi da hikayoyi wanda zai ba mutane dariya wanda za a dinga tafawa ko ana kabbara ko ana Allah ya kiyaye ka kai shehu zaman Allah ya zikan ƙala rayu ko irin wannan masu wa'azin sun yawa a cikin mutane da ba da wuya a zauna zaman karatu irin yadda muke din nan kaji shuru kama an yi mutuwa irin ka ta mutane ba sa san shi zaka kullun ga mu nan kama a kirga mu da yan yatsu saboda mutane ba sa irin wannan karatun da za a ci cewa annabi ya ce Allah ya ce malam wana ya ce a tashi wuta na kaji kaman ma da kai ake directly ko karatun ma ya ci mai karatun kullun ka tashi kaji kaman kara ma yi mutane ba sa irin wannan karatun inda a ce irin wannan hayaniyar ake a nan wajen ai ta bada labarai soki burutsu to da wurin sai cika da kuma duk karatun da za a yi an dinga yayyanka shi kenan minti minti ana sakawa a status ana ta hayaniya wannan wannan shirman shi mutane suke so abin takeici duk malamin da zai tsaya ya karantar da mutane addini aka to za ga irin wannan karatun ba a san shi sai wanda Allah ya taimaka shi kare yake yake hakura ya jira wannan karatun to wannan shine karantarwa ta ilimi kenan amma akwai karantarwa kuma ta kissa ta labarai na da da na yanzu wanda suka inganta da ba su inganta ba mutum ya zauna bayi da aikin la ya ce an bugu mai waya ko ya gani a yana trending a status ɗin mutane ko a ko a shafin su ko an saka a wani group wani ma group ne irin na yan hide my ID din nan ne ai ta ɗauko waɗannan shirman daga al'alamul iftiradi virtual world ana kawo shi real world kuma wai da sunan malanta to wannan shine kissa irin wannan ka daina bata lokacin kana biya waɗannan ka daina bata data ka kana biya wannan ba abin da za ka da shi sai dai hayaniya kawai galibi malamin da ke yin wannan ko dai wanda asali abin da ake ce mai ilimi substance da ilimi bai da shi kuma ya jarabta yana so ya malanta to za ka sai dai karanta da wannan shiririta ko kuma wanda yake ganin tunda irin wannan shi ake yayi kuma shi ma dan abu ya rima a sha kiɗa ne yana son ya tara mabiya ya tara followers yana son shahara to sai jingine ilimin shi gefe guda sai kama wannan shirita galibi masu wannan irin irin su ko kuma mutumin da ya saba da wa'azin mata su da mata ba su ne kan gaba wajen kin irin wannan wa'azin su ba su san irin wannan ba kwanan kin ba labarin wata mata da ta tana complain ba wata malama ba cewa ita ne zuwa karatun da ake yi da su man shaibu suke yi ma mata a adarar hadis saboda ce ku su ba su da aikin banda Allah ya ce annabi ya ce sai sai a dan mutane da hadisai sai ni wallahi na fi son karatun wane ta ta ambaci wani dan social media sai saboda shi kaga ana dan harrakawa a dan yin nishadi can kuma ta tana man shabu ya kantar tauhidi malam masir ya karantar da nahawu wane ya zo ya aqida malam ya alkuri ya zo ya yi tahzibi shikenan daga sira sai fiqhu sai tauhidi haka za a yi tuntara har daya to wannan sa kanta ciwo yake sai ta dina zuwa kawai mata ba su san irin wannan amma idan kana so ka tara jama'a a cikin followers ɗinka mata ko to ka zama irin wannan mashiricin ai kaga su mata saboda shiritarsu an fa halasta musu wata rana su yi kiɗa su yi rawa da su da yara an halasta musu ranar sallah daidai da musu ce kyamar da abuwa kace ba komai a basu su yi in ba haka ba in ba basu yi wannan ba za su yi wanda ya fi wannan rashin mutunci duk ka taba za an ce ga wannan miji dan tiktok sai dai at tiktok in ma kaji an ce namiji dan TikTok ba za ka ga to ba ba rawa yake ba sai dai dan Daudu ne shi dan Daudu kuma dama da shi da mata da ɗaya ne ya ma fi su iskanci ba tunda shi Allah ya shi namiji da maza kuta ya ce shi shi ta mace ce ya ce wai shi sunan shi wanci to to da haka in kana son ka tara followers to sai ka koma karatun mata za ka yi shekara ashirin kuma kana musu ba ta zama malama ka ɓata lokacin ka ɓata nasu da su kuma irin wannan harakawa suke sun fi son malami wanda za a dinga hayaniya suna jeho kalon yana haba malam kaza kaza kowa ta kawo labarin mijinta da labarin kishiyarta da labarin surukarta shi kuma malamin ya ci gaba da aliki to irin wannan kissar sai ce algafarta malam kana ganin an ce za a bani wato mumbarin ba da kissa a masallaci fa innahum araduni a a alal qasasi an ce za a bani majalisi irin na wannan wa'azin faƙala ma shi ita ka annahu kariha an yamna'ahu Umar bai so ya ce mishi a sai ce to in kaga baka iya bismillah amma dai Umar bai san wannan abu qala inna ma aradtu an antahiya ila qawlika yace ranka ya ni ina son ne ka faɗa mini umarninka da shi zan yi aiki qala akhsha alayka an taqussa fatartafi'a alaihim fi nafsika ina tsoron kar ka fara zuwa kana wa'azin turmi sai kaga kamar kafa mutane ka fi su tsarki, ka fi su dabara, ka fi su mabiya, thumma ta ƙussa, sannan kana nan kana ci gaba da yi, fatar tafi'a, har kai sama, hatta yi hayyala ilaika annaka fauqahum bi malatin surayya. Ka ji ka yi sama ka tara masoya, ka tara followers, ka kai sama wajen tauraruwa, ya ce fayyada aka Allahu ta hata a kadamihim, yau malƙiyamati bi ƙadari zalika. ranar kiyama kuma Allah ya saka a ƙasan kafafunsu da gwargwadon ɗaukakar ka da kai a duniya da irin wannan wa'azin shiririta. Sauraka, masu irin wannan wa'azin su ji irin wannan bayanin. Galibi ma kafin ma a je lahira kake ganin mutum ma ya zama wani abu daban. Saboda idan ka biya mai irin wannan surutun ana nan ana nan za ka yi farin jini, a yi ta gayyatar ka wa'azin walima, wa'azin aure, wa'azin ƙungiyoyin mata, form one, da, nisa'us sunna, da, da mai sunansu, ‘yan hijabin nan da suke sakawa ko su masu hijabi na mata sunansu. Banda na saurara ko su mata wasu da ake yayinsu yanzu ko ukti ko waye wani suna da haka na ‘yan gayu na larabawa za su taga ta kawo azoji iri daban-daban duk wata islamiyya da wata malama ta budewa a gaice ka amma bayan shekara ɗaya biyu uku za su daina yayinka gaba ɗaya wani kuma zai taso ko kuma kai ka gaji da wannan abun ko ka daina irin yadda suke so shikenan sai su rabu da kai yadda za su gaice ka faka je ka yi wa'azin waliman nan jiya kuma ko gobe za su gaici kuma wani daga kuma music industry shi ma ya goyi ba da nashi gudunmawa a disan biki in ka ma yi wa'azin akan bakin gobe za a yi ko kuma jiya riga yi sauraka bayan lokacin gani sai su fita batunka kuma su za su koma su ta cewa kai malamin nan yana zuba ƙarya wallahi su suke komawa su har tsara ƙarya suke su buga wa malami waya ko a mashi bokal a ga mai zance na ƙarya sai ku bara ku ji in ya zo ba da labarin zai ƙara wallahi tallahi za su tsaro labari irin na please hide my ID sai su gaya ma malami wanda suka sani wannan surutun ne shi kuma in ya zo mumbarin shi wata mata ta kira ni jiya daga Ilela kawai sai koro labarin nan sai ya ƙara abin da zai ƙara suna can suna bi suna dariya kaga makirci mata da kake ganin shi ba wasa bane inna kaida kunna azim Allah ya kyauta za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi